والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه wannan shi ne zama na biyu na wannan littafi mai albarka a cikin wannan daura Oh, da ke mai shirin. نعم كسعان فدخل في توحيد ربوبيتهم وعلم رحمه الله فدخل في توحيد الربوبية إثبات القضاء والقدر هنا شيئتين توحيد الربوبية ثبتت القضاء والقدر من هنا القضاء والقدر kaddara dukansu dai kaddara ne ne bambanci tsakanin alfada da alkadar ba dan yanke hukunci kenan abubuwa ne guda biyu daban-daban dukansu tare suke tafiya alkada shi ne kaddara wajen ta farko wanda Allah maɗaukaki ya yi Allah ya sani sani wanda baya da farko sannan ya rubuta a cikin lauhul mahfuz sannan da mashi'ar shi abin yake gudana kuma yana gudana kamar yadda ya kaddara shi wannan shi ne alkada duk da ke wasu malamai sun sa akasi idan akwai wanda suke sanya kadar shi ne wannan alkadar kuma kenan ko alkadar sai kasance shi ne abkuwar kaddar mun gane ko yanzu wannan zaman namu a nan gurin kenan kaza ne mun gane kaddara shi tun daga baya shi ake kira da kaddara ko kuma akasin haka ne sabani tsakanin malamai yana daga cikin tauhidin rububiyya tabbatar da alƙada wa alƙadar kamar yadda abdullahi na abbas radiyallahu anhuma ya ce alƙadaru ya ce nidamun tauhid shine da shi ne tauhid mutum yake tabbatuwa imam ahmad ya ce alƙadaru kudratullah da ikon Allah madaukaki akan kowane abu wa annahu ma sha'a kana mutum ya kudurci kuma cewa abin da Allah madaukaki ya ga dama dan da Hausa ana cewa abin da Allah ya so to abin da Allah ya so shi idan aka ce so yana yana son shi akwai abubuwan da Allah baya so kamar misali mai sata wanda ya sata a ganin dama Allah ya yi sata ne in Allah ya dama sai hana shi amma Allah ya ba shi mashi'a mun gane ko idan ganin dama shi ne ke dacewa to annahu ma sha'a ma sha Allah ka wa ma lam yasha lam yakun abinda Allah bai ga dama ba diyan da kai ba zai abu ba kamar yadda al-Imam Shafi'i rahimahullah ya rabiya cikin wannan yana cewa ma shi ita kana wa illa ma sha ma shi ita mana Allah abinda kai kaso shi zai kasance wa ma shi ito in lam tasha lam yakun abinda ni na so idan kai baka ga dama ba ba zai auku ba halaqta ibada alama qad adimta wa fil ilmi yamshi fata wal muslim duka a cikin ilimin Allah suke jujuya abinda Allah ya kaddara musu ba mu fita daga cikin kaddarar ubangiji sai ala da mananta wa hada qadarta وهذا أعنت وهذا لم تعن فمنهم شقي ومنهم سعيد وهذا قبيح وهذا حسن ذكر هنا بدانا أتفهم قدر وأنه الغني الحميد الله كما شيني ما ولاتي wanda ya sifanta da sifofi wanda suke wajabta a yabe shi sifofi wanda suke sawa wajibi ne bayi su yabe shi wa masu babu fakirun ilaihi min kulli waje duk wanda ba Allah ba mabukaci ne zuwa ga Allah ta kowace huska za mu gaggauta saboda kamar yadda Sheikh Zubair ya yi shawar littafin na da ɗan tsawo yace wal imanu biha talatu darajat imani da sifat yace wa dakhala fi tawhid al asma wa sifat yana shiga cikin tawhid al asma wa sifat ikbalu jami'i ma'ani al asma tabbatar da dukkan ma'anoni na sunaye na sunayen Allah al husna sunayen Allah guda nawa ne ha ya ku babu adadi a cikinsu dai akwai guda ɗari wanda wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna kamar yadda annabi ya rasu ya rasu da alwari da in kita da wasu na wanda suka zo a cikin sunayen Allah a cikin littafin Allah da sunan manzo alaihi salatu wassalam wannan abubuwan guda uku yace su ne wal imanu biha imani da su talatu daraja suna da mataki guda uku imanin bil asma mutum ya imani da sunan cewa wannan suna Allah ne misali ar-rahman mutum ya imani da cewa daga cikin sunayen Allah wanda suka kai ƙarshe wajen kyau akwai ar-rahman wa imanin bi sifat imani da sifofin cewa Allah ya sifantu da misali a cikin ar-rahman da sifat rahman wa imanin bi ahkami sifat kuma ya imani da hukunci wanda yake rataya akan sifofin shi misali Ar-Rahman kenan yana rahama ga bayan shi wannan shine hukuncin da ke cikin sifar da ce kala ilmi da annahu alim tamkar mutum ya san da cewa alim Allah alim ne daga cikin sunayen shi al-alim du'il wanda ya sifantu da sifa ta ilmi wa ya'lamu kulla shay ya san komai wannan sifar shi ilimin shi baya da farko baya da ƙarshe qadirun zo kudra kuma mai mai kudra ne alqadir yana daga cikin sunayen shi wanda ya sifantu da sifa ta kudra aikin kuma hukuncin kuma wa yaqdiru ala kulli shay wannan shine hukunci yana da iko akan komai ila akhir ma lahu min al-asma'i al-muqaddasa zuwa ƙarshen sunayen da ke gare shi wanda suke tsarkaka ودخل في ذلك إثبات علوه على خلقه yana shiga cikin wannan tabbatar da ɗaukaka Allah madaukaki akan halittar shi yana sama kamar yadda Sheikh Qasim ya mana bayani cikin ayoyi bakwai aya guda Ar-Rahman ala al-Arsh istawa sauran ayoyin thumma istawa ala al-Arsh sannan cikin ayoyi guda uku Allah ya tabbatar da cewa ya daidaita akan al'arshin shi daidaito wanda ya dace da girman shi wanda ba mu san kaifiye shi ba tace itibal uluhi ala khalqihi wa istiwa'ihi ala arshi da kuma daidaiton shi akan al'arshin shi sifofi sifar ulu da istiwa' sifofi guda biyu ne wanda suke daban-daban mun gane ko shi ya sanya ya kawo shi bayan ulu saboda ulu ya kasu kashi na kashi uku ulu dat ulu shan ulu alfahar wannan su ne nau'uka na ulu na allah maɗauki yana sama da daɗin shi akan bayansa haka yana sama saman bayan shi da wani wulu sha'ani a cikin sha'anin shi al'amuran shi duka sun sha bamban da na mutane yana sama su a cikin al'amuran shi aikin Allah da mai yake da da na wani aka ulu alƙaha ɗaukaka na ƙarfi wanda Allah ya rinjaye dukkan wani abu babu wani abin da zai iya ja da Allah wastiwahi istiwa shi ne daidaito a kan al'arshin shi da bayani zai zo a gaba cewa ulu al'ulu shi yana daga cikin sifat sifat na lat al'istiwa yana daga cikin asifat alfi'liya sifofi na aikin Allah wanda suke da alaka da mashi'a shi ulu Allah ya sifantu da ulu a kowane lokaci amma istiwa istiwa sifa ce wadda take da ta'allaq bil mashi'a yace wa nuzulihi kull laylatin ila sama'i dunya ala wajhi al-la'iqi bi jalalihi wa 'azamatihi saukar da saukar Allah maɗaukaki wanda yake a cikin dare lokacin da sulusi na ƙarshe na dare sauka wanda yake ya dace da shi wanda mun san da cewa kamala ne sai dai ba mu san yadda hakikaninta hakikanin saukar da yake ba ya ce wadda fara fi dalika yana shiga cikin wannan ibadu sifatin dadiya tabbatar da sifofi na dati kamar sifofi na daɗi su ne waɗanda ba su da ta'alluƙi da mashi'a mashi'a ba ta shiga su kamar mu kama asami ko da yaushe Allah yana ji ba ya da ta'alluƙi da mashi'a kamar al'ulu Allah ya ɗaukaka a kowane lokaci ba ya da alaƙa da da mashi'a mun gane ba ba ta sifatin da ya lafi la yanfaku anha wanda ba sa rabuwa da Allah ko da yaushe Allah na su rabuwa da su kasani wal basari dan kashi da gani wal ilm da ilimi wal ulu da daukaka wa nahmiha da makamantan su wannan sifofi ne wanda suke na sifatu datiya yace wasu sifatu fi'liya sifofi na aiki wa ja'a rabbuka a kowane lokaci Allah yake yake zuwa a'a sai lokacin da ya ga dama sifa ta magana lokacin da Allah ya ga dama yake magana ko ba haka ba kenan sifa ce wadda take fi'liya ba ta tana da alaka da mashi'a mashi'a ubangiji wa hiya sifatun muta'alliqa bi mashi'atihi wa qudratihi sune wa'inda suke da alaka da mashi'ar Allah madaukaki da kudrar shi kalkalam tamkar magana tamkar magana maganar Allah eh tadima ce ko kuma mutataddida ce magana Allah sifa ta magana Sheikh Islam kadima ce ha kadimatun nau nau'in magana nau'in magana kadim ne babu wani lokaci da za ka ce Allah baya magana amma ahad mutajaddidatul ahad ɗaiɗaikun magana wannan mutajaddid ne abu ne wanda yake samu a lokacin a lokacin shi lokacin da Allah yake zabtar da Qur'ani a lokacin ne wannan magana da Jibril ya ji ta isar da ita zuwa ga Annabi alaihi salatu wassalam mun gane ko lokacin da ya maganganu da mala'iku a lokacin ya yi wannan magana lokacin da mashi'a shi ta gudana a kan ya yi magana wa iskala rabu kalin mala'ika ne ja'ilun fil ardi khalifa kuma ta abin da su ma mala'iku su ce kaza sana Allah ya ce kaza mun gane ko wa hiya sifatul muta'alliqa bi mashi'atihi wa qudratihi wal kalami wal khalqi wal khalq da halitta wal rizq nan rizq ya rubuta wal rizq rizq shi abinda Allah ya halitta ne amma ras ita ce sifat war rahmati da rahma wal istiwa'i ala al arsh istiwa ala al arsh thumma istawa ala al arsh yana wannan sai bayan ya gama halitta thumma istawa ala al arsh yana tana da ta'alluqi da da mashi'a sabanin ulu ulu ita sifa ce wadda take datiya babu wani lokaci wanda Allah baya samun bayan shi ta wannan huskoki guda uku da muka wada wani zuru ila sama'i duniya da safka zuwa ga zuwa sama ta ta duniya wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari cewa sulusi na dare na karshe yana safka wannan kenan yana da ta'alluqi da mashi'a kamar ya sha kamar yadda su da cewa annan jami'a cewa dukkan dukkansu wayannan sifofi datiya da fi'liya tusbatu lillah ana tabbatar da ita ga Allah madaukaki ne min ghairi tamthilin wala ta'til wannan ya gabata ba sai mu maimaita wa annaha kullaha qa'imatun bidalil cewa wayannan sifofi duka suna tare da zatin Allah madaukaki Allah ya sifanta da wa'annan sifofi ne wa huwa mawsufun biha abin sifanta ne da wa'annan sifofi wa annahu ta'ala lam yazal kuma shi ubangiji bai gushe ba wala yazal kuma ba zai gushe ba ya qul wa yaf'al kullu yawmin huwa fi shak kullu yana yana magana kuma yana aiki wa annahu fa'alun lima yurid yana aikata abin da ya gada ba wanda zai zai yake jawo aikin shi ba wanda zai gitta mashi a cikin aikin shi ya takallamu bima sha idza sha yana magana da abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama kaifa sha yanda ya ga dama lam yazal bil kalam mawsufan bai kushe ba yana sifantuwa da sifa ta magana yanzu misali sirat akwai lokacin da bai iya magana ba to sannan ya zo koyi magana to Allah shi ba haka bane babu lokacin da Allah bai sifanta da sifa ta magana ba wa bil rahma da kuma rahama wal ihsan da kyautatawa ma'rufan wa dakhala fi dhalika al iman bi anna al qur'ana kalamullah yana shiga cikin wannan kamar yadda yanzu ya gabata cikin aqidatul raziyain wanda Sheikh Qasim ya yi bayani kai cewa ƙur'ani magana Allah ce maganar Allah ce munazzal wanda Allah maɗaukaki ya sauko wanda ga dalilai nan iri-iri wanda suke tabbatar da haka wanda Sheikh Qasim ya kawo wasu daga cikin barani na ainihin saukar Allah cewa ƙur'ani maganar Allah ce maganar Allah ce wadda yake saukar da ita da wasu daga cikin bayan shi ya saukar da shi ga manzo alaihi salatu wassalam wannan shi ma yana yana tabbatar da ulu yana ya saukar da ya saukar da ni da qur'ani kenan qur'ani daga sama yake daga al-ulu al-mutlaq daga wajen Allah madaukaki shi yasa ibn al-qayyim a cikin nuniya yake cewa akwai dalilai fiye da dubu biyu fiye da dalili dubu biyu a kan ulu inda yake cewa ya kawana wallahi inna da kaunina alfan da dullu alaihi bal alfan dalili dubu biyun tana so tana samun wanda ke tabbatar da ulu na Allah madaukaki min hubala shi alqur'ani daga Allah ya fara ya fara ma'ana magana Allah ce daga Allah mala'ika jibril ya ji ta wa ilayhi yaqul kuma ga Allah yake koma yana komawa a matsayin shi na sifa ta Allah madaukaki ko kuma malamai suna cewa wannan ana fassara shi da cewa da karshe karshen duniya lokacin da mutane za su lalace babu alkhairi a ban kasa wanda in an zo an ce Allah ma babu wanda ya san me yake yi da Allah a wannan lokacin Allah zai dauke alkur'ani daga cikin kirjin mutane wa annahu mutakallimu bihi haqqan kuma Allah shi yayi magana da wannan alkur'ani magana wadda take da hakika ba wai ibara ko hikaya ba kamar yanda asha'ira da maturidiyya suke cewa cewa ibara ne ko hikaya ta maganar Allah ba maganar Allah da kanta ba ce wa anna kalamu la yanfad magana shi ba ta kare wala yi kuma ba ta زمان اتباع الله ودخل في ذلك الإيمان لأنه قريب مجيب كان شجاع إيمان إلى أسماء الصفات mutum ya yi imani da cewa eh, Allah maɗaukaki yana kusa kusa da bayan shi waɗanda suke na gari kamar yadda mazo suna suna ya ce akarabu ma ya kuna abdu min Allah wa huwa sajid lokacin da yake sujada mujib yana karɓa mishi wa annahu ma adalika aliyun a'la tare da kusancin Allah ya sifantu da ulubin shi saboda mun ce sifa ce zatiya wadda ba ta rabuwa da Allah madaukaki a kowane hali Allah madaukaki yana sifantuwa da wannan ulubi wa annahu la munafata baina kamali ulubi wa kamali qurbi babu kuma cin karo tsakanin eh kamala shi ko ulubin shi wanda yake cikakke daukakar shi cikakke da kuma kusancin shi wanda shi ma yake yake cikakke lokacin da yake kusa da bawon shi ya sifantu da ulubin shi lokacin da yake da yake cikin kurun shi yana kusa da bayan shi na gari da annahu laysa kamithlihi shay saboda nan ba ne ne wanda ba da hankali ake diskar shi ba dole sai da sai da nasi kuma kai baka san yanda sifofin Allah madaukaki suke ba karka kiyasta kanka ko ka karka kiyasta Allah akan kanka sannan kai nafi saboda dan haka shi ya sanya duka wanda suke kore sifofin Allah sai sun fada cikin abin da suke gudu abu na farko sai sun yi tashbi shi kaga ahlus sunna da aka ce ar-rahman al-arshi stawa shikenan ya sallama saboda Allah ya bashi labari shi kuma wancan ahlul kalam sai suka ce kai in aka sifanta shi da cewa ya daidaita yana an an kamanta shi da mutum an kamanta shi da abin halitta to kenan bari mu kore saboda sarkare shi kenan ka sai da shabbaha sannan sannan ya kori amma shi ala sunna sami'na wa aba laysa ka mithlihi shay Allah babu wani abu wanda yake daidai da shi fi jami'i ma'utihi a cikin dukkan sifofin shi wa sifatihi sifofin shi da ولا يتم توحيد الاسماء والصفات حتى يؤمن بكل ما جاء به الكتاب والسنه tauhid al-asma wa sifat ba zai taba tabbata ba har sai mutum ya yi imani da dukkan abin da ya zo a cikin littafin Allah da sunan manzo sallallahu alaihi wasallam min al-asma'i wa sifat na daga sunaye da sifofin Allah wal af'al da ayyukan shi ayyukan Allah madawi wa ahkamiha da hukumce hukumcenta ala wajhin yaliqu bi azamati ibadi a bisa fuska wadda ta dace da girman Allah madawi kar ka fiyasta Allah madawi akan halittun shi wa ya'lam ya san kuma annahu kama annahu la yumathiluhu ahadun fi kamar yadda babu wani abu wanda yake daidai da Allah madaukaki a cikin zatin shi fala yumathiluhu ahadun fi sifati babu wani abu wanda yake kama da shi daidai da shi a cikin a cikin sifofin shi magana a cikin sifofi kamar magana a cikin zatin kana tabbatar da zatin aka zaka tabbatar da sifar da sifofin shi ka san yadda zatin yake baka sani ba kenan baka iya faɗin yadda zatin yake don haka baka san sifofin shi yadda yadda suke ba ya ce wa man zanna anna fi babul aqliyat fi babul aqliyat ma yujibu ta'wila ba'd sifat ala ghairi ma'na al-ma'ruf faqad dhalla dhalalan mubina yace dukkan wanda ya yi zaton cewa wasu daga cikin sifofi wanda akliya ne saboda malaman akida suna kasa sifofi zuwa kala ta wani bangaren akwai wayanda suke akaliya wanda hankali yana nuna su akwai kuma wayanda hankali baya da mashiga a cikin su ake kira da khabariyat kamar yanzu misali al'ulu al'ulu yana daga cikin sifat wanda aqliya ne da hankali kada ya isa mutum ya san da cewa Allah yana sama hatta mahaukaci wani wani wanda ba ma bai taba jin ar-rahman ala al-arsh istawa bai taba jin in zai roki Allah in ya tabbatar da Allah hannun shi sama yake yake daga so fir'aun ma ya tabbatar da cewa Allah yana sama kenan hankali yana gwada kulu amma isiwa istiwa hankali zai iya gano istiwa sai da labari ya zo ar-rahman ala al-arsh istawa in babu wannan dalilin da dalilan da suka tabbatar da shi baka iya baka iya tabbatar da shi yasa ce wanda ya zaton cewa wasu daga cikin al'amuliya wasu sifofi da ake da hankali yake nuni zuwa gare su ce ma yujibu ta'wil ba'd sifat cewa wannan yana wajabtar da ta'wili na wasu sifofi ala ghairi ma'anaha ma'ruf sabanin ma'anarsu da aka sani ce faqad dalla dalalan ba'ida dalalan mubina wannan lalle ya kada bata wanda yake wanda yake bayyananne dole sai mutum ya tabbatar da wa'annan sifofi kamar yadda yanda nasi na Qur'ani ko hadisi manzo sallallahu alaihi suka nuna wala yatimu tauhid rububiyyati hatta ya'taqida al-'abdu anna af'al al-ibadi makhluqa makhluqatun lillah kuma tauhid rububiyya ba zai taba tabbata ba a sai lokacin da mutum ya kudurta cewa bawa cewa ayyukan bayi ayyukan bayi makhluqatun ababan halitta ne na Allah Allah ya halicce su kenan wannan zaman naka halitta ce ta Allah maganar da kake halitta ce ta Allah dukkan wani abu da ka sani halitta ce ta Allah saboda idan ka tabbatar da cewa wani abu ba halitta ba ne kenan ka tabbatar da yadda abu halitta yadda mahalicci guda an khuliqu min ghairi shay'in am hum khaliqun babu wani abu wanda yake fita daga cikin wannan dole in ma ka kasance mahalicci wanda shine Allah shi shi kare Allah shi kare ne mahalicci duka abin da ke koma bayan Allah abin halitta ne wa anna mashi'atahu tabi'atun li mashi'atillah cewa kuma mashi'a su bayi kenan Allah ya ba su mashi'a saboda wani zai ce Allah ya kaddara komai to Allah ya kaddara cewa shi wannan zai saba wa Allah ya saba wa Allah kuma aka sanya shi wuta kenan shi ana shi ganin kamar an yi zalunci inda Allah ya kaddara mai bada shi ya sanya dole sai mutum ya fahimci ne ake kira da kaddara kaddara Allah bai kila sa mutum ba Allah muka ce abu na farko ilimi Allah ya sani ya san da cewa a cikin bayin shi wani ba zai mai ta'a ba kuma ya rubuta mishi wannan kuma wannan abin da yake afkuwa da ganin dama Allah ne Allah ga dama walau sha Allah la amana man fil ardi jami'a amma Allah da hikimar shi sai ba su mashi'a wanda mashi'ar nan tana rataye da mashi'ar Allah wa ma tasha'una illa an yasha Allah mashi'a ku batta huta daga cikin mashi'a ababan halitta batta huta daga cikin mashi'ar Allah madaukakin wannan mashi'atahum تابعة لمشيئة الله وأن لهم أفعال وإرادة تقع بها أفعال سنة المشيئة ود الله يباس سنة كما سنة إرادة ود دولنا مشيئة إرادة سكي أيكة أي كنس وهي متألق الأمر متألق الأمر والنهي wannan mashi'a da wannan irada da Allah madaukaki ya ba su da ita ne Allah da ita Allah ya rataya umarni da da hani in Allah ya Allah zai ce kai sallah kun bai baka mashi'a ba bai baka kudura akan akan kai sallah ba mun gane ko wada wa annahu la yatanafal amra cewa kuma wa'annan al'amurra guda biyu ba sa cin karo cewa mashi'a su tana karkashin mashi'ar Allah amma su ma Allah ya ba su mashi'a إثبات مشيئة الله العامة تبتد مشيئة الله مدوكي ودتكي تاهن كومي لكومي الشاملة للدواء ودتا شاهي ذاتك والأفعال بأيك والصفات ده صفوفي وإثبات قدرة الأرض تبتد قدرة قدرة تباوى tabawa ala af'alihi wa aqwalihi akan ayyukan shi da maganganun shi mun gane ko yanzu nan kenan akwai mashi'a mashi'a wadda take ta Allah wadda take gudana akan koyo sannan shi ma bawa Allah ya bashi mashi'a wadda ba ta huta daga cikin daga cikin mashi'ar Allah madaukaki ya wala yaqimu tauhidul ibadati hatta yukhlisa al-abdu lillahi ta'ala fi iradati fi iradatihi wa aqwalihi wa af'alihi tauhidina al-ibada wannan shine tauhidul uluhiyya shi kuma ba zai tabbatu ba hatta yukhlisa al-abdu lillah sai bawa ya tabbatar da ikhlasi wa Allah madaukaki ya tabbatar da ayyukan shi wa Allah shi kadai bai haɗa Allah da wani a cikin ayyukan shi ba fi iradati a cikin nufin shi bai a cikin aikin shi bai yanzu kowa in ba Allah madaukaki ba wa aqwali da maganganun shi wa af'ali da ayyukan shi wa hatta yada ash-shirka al-akbar kuma sai ya bar shirka babba wanda shine sanya wa Allah madaukaki kishiya a cikin a cikin haƙƙin shi haƙƙin shi na rububiyya saboda shirka yana afkuwa a cikin dukkan nau'uka na tauhidi a cikin rububiyya misali fir'aun da yace bai ma alimtu lakum min ilahin ghayri kaga yayi shirka a cikin rububiyya haka namrud da yace lokacin da shi da annabi ibrahim lokacin da suka samu jariya kaga yayi da awar rububiyya haka da wasu daga cikin wasu fandararru kenan shirka kuma yana alkuwa a cikin uluhiyya kamar wanda zai yankawa wata dabba boka da matsahi wanda ke yankawa wata dabba ko karkata wata ibada zuwa ga wani abin halitta ko kuma cikin asma wa sifat wanda shine shine babbar shirka ta boka sifa ta Allah ta sanin gai abinda za a yi a gaba suke su ma sun sani sun ce bana damana za ta yi kyau wasu kuma sun gaskata ko ta yi kyau ba su gano komi ba ya yi daidai da abin da suka faɗa ne so nawa suka yi ƙarya kuma wannan kin ma ko da ta yi kyau ɗin ƙarya ce ko kai ka zanna ko shi ya zanna a ce ko shi ba ba kai ba ko shi ya zanna duk wanda ya zo ya ce kaza za a yi kaza zai faru gare ka ba kai ma kaza zai wata nan sai ya faɗo a kan ne ko wannan yana gwada cewa san gai kun la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah hatta annabi bai san gai ba walau kuntu a'lamu al ghaiba lam taktartu min al khair wa ma massani as-su annabi bai san in annabi alayhi salatu wassalam bai san gai ba kamin ba da wala wani wani wanda ba annabi alayhi salatu wassalam ba idan dole sai mutum ya tsarkaka daga shirka babba da dukkan dangogin shi dangogin shirka babba a cikin uluhiyya rububiyya asma wa sifat kuma wanda zai ce akwai wani wanda yake saukar da rahama ko kuma wanda yake dauke bala'i shirka a cikin menene cikin rububiyya kamar yadda busiri yake cewa ya akrama al-khalqi ma liman abudu bihi siwa ka inda hulul al-hadith al-amal wa inna min judika ad-dunya wa darrataha wa min ulumika ilma al-lawhi wal qalam nan duka nau'uka na shirka gaba da guda uku duka suna cikin wannan baiti akwai shirka a cikin rububiyya akwai uluhiyya a cikin asma wa sifat yace al-munafi lit-tauhid kullal munafat shirka babba wanda ya ci karo da tauhidi cin karo wanda yake gaba na gaba daya daga mutum ya fada cikin shi ko da shekara miliyon yana bauta Allah duka wannan bautar ta shi walau ashraku la harita anhum ma kanu ya'malun لئن أشركت ليحبطن عملك مجال النبي أكيد يا ولي إن ذاك الشركة ولا أيكن كما يا وشي إن هذا ولا أيكن شيء أصلا بيتاك كلا يكريا وهو أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله تعالى شيني يا كركتا وانا وانا نوع من عبادة سواء وانا الله مدوكي يتي وكمال ذلك أن يدع الشرك الأصغر yana daga cikin kamala kamala ta ta tauhidi tauhidin mutum baya cika sai lokacin da ya bar shirka karami shi shirka babba idan aka same shi babu eh me yake da suna babu tauhidi ne gaba ɗaya gaba ɗaya tauhidi yake koya musulunci gaba ɗaya yake roshiya amma shirka karami shi yana raunana yana raunana tauhidi ne idan mutum yana rasa kamal at-tauhid al-wajib gane ko wa huwa كل وسيلة قريبة يتوسل بها إلى الشرك الأكبر ita ce dukkan wata hanya wadda take kusa wadda ke kaiwa zuwa ga shirka babba wadda hanya ce ta kaiwa ga shirka babba amma ba ta kai ga shirka babba ba kal harifi bi ghayrina tamkar wanda zai rantse da wani Allah ya ce aradu ko ya rantse da Ka'aba ko ya rantse da baban shi wannan ya faɗa cikin shirka karama amma da sharadin in bai kudurta cewa wannan abin da ya rantse da shi daidai yake da Allah ba in ya kudurta cewa duka daidai yake da Allah ya faɗa cikin shirka ba wa yasiru riya da kuma riya wanda ke kaɗan me yake nufi da riya kaɗan a cikin wasu ayyuka saboda wanda dukkan ayyukan shi riya ne shi wannan ba musulmi ba ne ba muna sunan shi ne منافق إن المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار سوسنا قسم وتا ونحو ذلك والناس في التوحيد على درجات متفاوتة mutane game da tauhidi darajojinsu sun sha bambam wasu suna sama wasu suna ƙasa haka inda gaba ɗaya ya rushe babu shi bi hasabi ma qamu bihi min ma'rifati Allah daidai gwargwadon yadda suka suka yi ƙoƙari wajen sanin Allah sanin sifofin Allah maɗaukaki sai sifanta kanshi da ayyukan shi waɗanda suka gabata wal qiyami li da kuma tsayuwa da bautar shi ba na bayan sanin ni muka ce da can baya hanya ta kubuta ita ce wadda ta haɗa ilimi da aiki bayan ya san Allah sai walƙiyam bi ubudiyyati ya tsaya da bautar Allah yanda daidai gwargwadon yanda ya tsaya da wayannan abubuwan daidai gwargwadon daidai gwargwadon tauhidin shi shi yasa manzo alaihi salatu wassalam shi yake da tauhidi kammalalle fiye da dukkan wata halitta sannan mursalai da annaba su biyo bayan shi sannan sahabbai su abubakar da wanda bayanin sai ya gabata fa akmalu fi hada al-bab man arafa min tafasil asma'illahi wa sifatihi mafi kammala kammala daga cikin bayi wanda tauhidin sai ya kammala sune wanda suka san tafasili fayyacewa na sunayen Allah da sifofin shi wa af'alihi da ayyukan shi wa ala'ihi da ni'imomin shi wa ma'aniha thalida fil kitabi was sunnah da ma'anonin su wanda suka tabbata a cikin littafin Allah da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam wa fahmiha fahman sahiha da fahimta su fahimta wadda take ta gari fahimta wadda ita ce fahimta ta magabata sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam da ɗaliban su famtana a kalbuhu min ma'rifatillah wanda zuciyar shi za ta cika da da sanin Allah madaukaki wa ta'zim da ka san Allah dole ka girmama shi shi yasa mala'iku su da suke sun san Allah lokacin da yake wahayi su ma suke lokacin da Allah yake ba da wahayi su su ma suke sai bayan an gama lokacin in suka farfaɗo su tambaya ne Allah madaukaki ya ce saboda sun san sun san Allah wa ijlalihi da girmama shi wa mahabbatihi da san shi wal inabati ilayhi da komawa komawa zuwa gare shi saboda ka san da cewa babu mahuda babu inda za ka gudu daga azaba Allah sai dai ka koma gare shi babu wani wanda zai iya ceton ka yasa Allah ce fa firru ila Allah ku gudu ku koma zuwa ga Allah dukkan abin da kake tsoro gudu kake ka bar shi amma shi Allah idan ka tsorace shi kana komawa zuwa gare shi saboda ba ka da wani abun da zai kare ka وانجذاب جميع دواء قلبه ila Allah ta'ala kuma ya sanya zuciyar shi gaba ki daya ta koma ga Allah ta karkata ga Allah ta rataya da shi ba ta rataya da wani wani abuwa kenan zuciyar shi ko da yaushe tana rataya da Allah madaukaki ba da wata laya ba ko wani wani abun halitta ba wani aljin ko wani wani mutum ba mutawajjihan ilayhi wahdahu la sharika lahu yana mai fuskantar shi mai fuskantar Allah madaukaki shi shi kadai ba ya da abokin tarayya cikin haƙoƙin shi yace wa waqa'at jami'u harakati wa sakanati fi kamal al-iman wa ikhlas al-tam dukkan ayyukan shi ko kuma zaman shi dukkan su suna kasancewa ne a cikin imani cikakke da ikhlasi ba na saboda Allah yake idan kaga ya motsa motsin shi yana daidai da abin da Allah yake so idan kaga ya zamna to a wannan lokacin zaman Allah madaukaki yake sani ko da yaushe yana fifita abin da Allah madaukaki yake so akan abin da shi zuciya shi take so alladhi la yashubu shay'un min al-adrar al-fasida wanda babu abin da yake garwaya da shi daga wasu manhohi wanda suke fadattu ma'ana nihin wani abin halitta da aikin shi ce fatma anna ila Allah ta'ala sai ya nutsu ya koma ga Allah maɗaukaki ma'arifatan ta hanyar sanin shi ya san Allah da sunayen shi da sifofin shi da ayyukan shi wa inabatan kuma da ko ta hanyar komawa ga Allah wa filan da ayyukan shi ayyukan shi shi Allah kada yake wa wa tarkan da bari duk abin da ya bari yana bari saboda Allah abin da Allah ya ce a bari yana bari shi abin da Allah ya ce a yi yana yi wa takmilan li nafsi da kuma kammala kanshi nan kamal albashar ba kamal na wanda yake mutlaq ba saboda kamal mutlaq wannan na Allah shi kadai ne kamar yanda ya gabata ta yaya zai samu kamala ta dan adam ta hanyar yin abin da aka umurce shi da nisantar abin da aka hane shi ta wannan hanyar zai samu kamala mun gane ko in ya kasance salihin ba bawa kenan ya samu kamala daidai gwargwadon salah din shi da nagartar shi daidai gwargwadon kamala shi wa takmilan li ghayri yanzu bayan ya samu kamala kuma yana kokari wajen kammala wani shi ta hanyar da'awa da karantarwa ولتكن منكم أمة ومنكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كان وانا أبن كمل كمل وننكر من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر yace bidda'wati ila hadha al-asl al-azim ta hanyar da'awa zuwa ga wannan asali wanda yake babba wani asali ne tauhidi eh saboda shine foundation din wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya dau lokacin shi akai har ya bar duniya kuma akan tauhidi yake yana da'awa zuwa ga tauhidi haka annabawa gabaki ɗayan su suna da'awa ne zuwa ga zuwa ga wannan ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فنسأل الله من فضله وكرمه هنا رفع الله لغفر لش لكرمت أن يتفضل علينا بذلك يا منا بيوا تسام وانا أبوان شيني قومي سعدا وانا شيني توحيدي أقول سؤال الوقت أستاذ Certo, não manda. Hã? Aham. Eh, babu cin karo kamar da Allah Allah madaukaki ya ba bawa mashi'a Allah ce wa ma tasha'una illa an sha Allah kenan kuma kuna kuna da mashi'a mun gane ko kuma Allah ya tabbatar wa kanshi da mashi'a shine yace babu cin karo tsakanin waɗannan mashi'ar guda biyu eh ba sa cin karo eh ba sa cin karo da junansu yace al-aslu thani asali na biyu al-imanu bi nubuwwati jami'il anbiya'i umuman mutum ya imani da annabta ta dukkan annabawa a dunkule wa nubuwati muhammadin sallallahu alaihi wasallam khususan da annabta ta muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda shine shine na karshe wannan annabawa saboda imani da annabawa ta hanyar shi dukkan alkhairi yake samuwa saboda Allah madaukaki eh wannan hanya wadda take tana rayar da zukata ya turo ya turo ya bayyana ta ne ta hanyar manzanni kenan imani da su idan mutum bai imani da su ba ya zai karba abin da suka zo da shi sannan idan mutum ya kafirce da ɗaya daga cikinsu kama ya kafirce da dukkansu dole sai ya ya imani da su duka la nufarriqu baina ahadin minhum yace wa hadha al-aslu mabnahu ala an ya'taqid wannan asalin an gina shi ne akan mutum ya kudurce wa yu'min kuma ya imani bi anna jami'a al-anbiya' قد اختصهم الله بوحيه وإرساله Allah ya keɓance su da wahayin shi da kuma aiki babu wani wanda ake ma ake ban da su duk wanda yake an mai wahayi an ba shi wani abu ba ku san da cewa ana cikin dajjalu wanda an daga mai salatu wasalam ya ce duniya ba za ta tashi ba sai an samu dajjalai wajen kusan talatin ma'ana manya-manya ƙananan ƙananan dajjalan suna da yawa sun yi talatin manya-manyan wanda zai kasance suna da shauka suna da mabiya sai an samu kusan wajen talatin da ce waje alahun wasa'ifa bai na huwa bai na kalbi allah ya sanya su wasifa tsani tsakanin shi da bayan shi kenan su suke ta hanyar su abinda allah yake so yake zuwa babu wata hanya ta biyu wadda za ka san abin da Allah yake so in ba wannan hanyar ba ita kaɗai ce duk wanda yake son ya san abin da Allah maɗaukaki yake so dole sai ya biyo ta hanyar annabi mu dole sai mun biyo ta hanyar manzo alaihi salatu wassalam wanda suka gabata dole sai sun biyo ta hanyar annabawan su bainahu wa bain khalqihi fi tabligh shar wajen isar da shari'ar shi wa dinihi da addinin shi kenan hanya ta sana addini ita ce hanyar annabawa da manzanni kadai babu wata hanya wadda ba ita ba wa anna allaha ayyadahu bil barahin dallati ala sidqi kuma su wa'annan mursala Allah madaukaki ya karfafa su da hujjoji wanda ke tabbatar da wanda ke tabbatar da gaskiyar su mai alburda ne yake cewa caya inda dalil inda hujjoji ko inda mu'jizozi da Allah ya ba annabi yace inda sun dace da shi yace idan inda in an kira shi sunan annabi da matacce ya dashi me ra'ayin ku game da kenan a karanta ko kuma a faɗi sunan annabi matacce ya tashi ya yi ƙura'ani abinda magana ta kumsa ke babban mu'jiza da Allah madaukaki ya ba manzo alaihi salatu wasallam wanda ke tabbatar da gaske shi Qur'ani babu mu'jizar da ta kai Qur'ani duka mu'jizozin da aka ba manzo sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya kai Qur'ani wanda kana ga yau bayan shekara 1400 Allah ya kalubalanci aljannu da mutane su zo da watan kutin sura guda daga ciki ya gagara wanda kuma har yau ana karanta shi bai tsuho ba yanzu ka dau littafi wani wanda wani mutum ya rubuta ka karanta shi sau ɗaya sau biyu sau uku sau huɗu sau biyar sau goma za ka gaba ka masu ganin littafi ka gaji da shi amma shi ƙur'ani duk lokacin da kake ƙara karanta shi duk lokacin da kake ƙara san shi duk lokacin da wasu abubuwa suke bayyana gare ka na ma'anonin shi wanda can da baka san shi ba baka san su ba wannan duk yana daga cikin mujizojin alkur'ani ya ce wasu haƙi ma ja'u bi kuma wanda ke nuna ingancin abin da suka zo da shi wa annahum akmalul khalqi ilman wa amala su ne mafi kamala na bayi kamala wadda take ta bashariya dukkan bayi ababen halitta babu wanda wanda ke da kamala kamala ta abubuwa guda biyu wanda su ne jimshiki na daɗin kai ilimi da aiki ilimi da aiki wanda shine siratul mustaqim wanda ihdina siratul mustaqim siratul ladina an'amta alaihim ghayril maghdub maghdub sune wanda suke da ilimi wala dhalin wanda ko su kuma eh dullal batatuni akwai aiki amma babu babu ilimi su hanya ta wa'inda Allah ya ma ni'ima ita ce wadda ta hada tsakanin ilimi ilimi da aiki yahudu suna da suna da ilimi ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum amma wannan ilimin bai amfani su ba su ko nasara aiki wa anna Allah khassahum bi khasa'is ya kuma Allah ya kebe su wa'annan annabawa da wasu wasu abubuwa wanda sun sha bamban da sauran mutane wa fada'i da falaloli la yalhaquhum fihi fiha ahad babu wanda zai riske su a cikin a cikin wannan aiki mutum ya ce a kokari zai yanzu shi ya ba da himma ya samu matsayin annabi mustahil sai da ya nemi wani abu wannan shi mustahil wa anna Allah barra'ahu min kulli khalqin radi kuma Allah ya barantar da su daga dukkan wani hali wanda yake mummuna dukkan ɗabi'unsu ɗabi'u ne masu kyau kuma Allah maɗaukaki ya ba su isma kariya daga faɗawa cikin cikin zunubai wa annahum ma'sumun fi ma yuballighuna anillah Allah ya kare su daga kuskure a cikin abin da suke isarwa wanda ya zo musu daga Allah maɗaukaki an gane ko amma manzo zai iya ijtihadi a cikin wasu wasu abubuwa ya kasance zaɓin da manzo salatu manzo ya ya zama ba shi ne daidai ba kamar yadda muka san asra badar manzo salatu ya ɗau ra'ayin ra'ayin wa abubakar da ƙarshe wahayi ya zo da nuna cewa ra'ayin umar shi ne shi ne dace وأنه لا يستقر في خبرهم وتبديلهم إلا الحق والصواب cewa kuma ba sa tabbata a cikin labarin da suke badawa da sakon da suke isarwa sai abin da ke gaskiya wanda ke daidai ko da sun yi ijtihadi wahayi baya ba musu sai wahayi ya zo ya daidaita wannan kuskure wanda suka fada na na ijtihadi a cikin abubuwa wanda suke na ijtihadi wannan yajibu imanu bihi kuma wajibi ne mutum ya yi imani da su dukkan manzanni ga baki ɗaya idan mutum ya ce bai yarda da annabi guda ɗaya ba wanda dalili ya tabbata cewa annabi ne to mutum ba da imani imani shi gaba ɗaya yake wuce sai dai ya kasance wanda an samu saɓani tsakanin malamai ta fuskar dalili kamar daniya daniya annabi ne ko ba annabi ne ba kamar Luqman wannan shi wani abu ne daban amma annabi wanda ke ya tabbata a cikin Qur'ani cewa annabi ko kuma a cikin sunna tabbatata ta annabi alaihi salatu wassalam wannan idan mutum ya yi inkari shi kamar ya yi inkarin annabawa ga baki ɗaya wannan yajibu imanu bihim wa bi kulli ma utuhu min Allah da imani da dukkan abinda aka ba su wanda ya zo musu daga Allah maɗaukaki wa mahabbatu da kuma san su san su fiye da sauran sauran mutane sauran mutane saboda saboda san da suke wa Allah maɗaukaki saboda imanin su shine yake kammala akwai alwala wal bara amma so ya kamata mu san da cewa so ba wai kawai mutum ya faɗi ya faɗi da bakin shi cewa yana so wani ba so bi ne so bi ne yanzu misali mutum ya ce yana shi masha Allah yana san Allah kai babu abin da yake so kamar Allah amma ga ya sallah ga ya azumi ga ya zakka yana san Allah ba ya san Allah shi yasa ayatul mihna Allah ya ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'un yuhibbukum Allah inda kun ce kun rage cewa kuna san Allah sai to ku bi ku bi annabi sai ku samu sakamako wanda yake abinda kuka kuka riya ku ta kuka kuna san Allah yanzu Allah ne zai so Allah ya so ka da ka so Allah wanne wanne ne babba ko yana ce yana san Allah amma duk wanda ya ce yana san Allah Allah ke so a'a kenan in ka bi annabi Allah madaukaki zai so ka wata azimu da girmama su da ba su matsayin da Allah madaukaki ya ba su
ya yi suna ido shan na ima yin gara ruga ke na ɗaya kuma bai kai mana ruga ga ruga ne ba sun sha mama da ta alilmi na jina sha